إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha uku ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da talatin ga wata na harko shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 128 cikin littahi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz muna cikin babe kan mas'ala akan riba mun fara a sati da ya gabata kan hukumcin riba na hukumuhu na ya kamata mu tashi hukumcin riba a musulunci ya ce kala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi masu imani da cewa ku ji tsoron Allah ittaqullah wadaru ma baqiya min riba ku ji tsoron Allah ku bar dukkan abin da ya saura na ƙari akan kudi riba shine ƙari da ake dalilin harkon bashi ko dalilin jinkirin bashi shi ake masuna da riba wannan kashe da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na kubar wannan abin da ya saura kenan komin kaɗankin shi nan shine bayani kuskure da wasu karkayi kan maganar na da ake cewa latakulu riba ta afa mu da afa ya su ce ka a ci riba sama limki sama limki kenan riba ka talimka in talimka kuɗi da ruwa ne ba gaskiya ba ne riba daban a ribihu daban ribihu abin da aka samu na fa'ida na ƙari dalilin ciniki da sayar da sayarwa wannan ba shi da iyaka a musulunci mun ga muku misali a sati da ya gabata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan addu'a ta rahimallahu abdan samahna iza shtara samahna iza mana wanda yake Allah Allah ya ji kan bawan da idan yayi ciniki iya da saukin kai haka wurin saidawa ko saye ko biyan bashi a takaice dai annabi ya addu'a ta albarka ta rahama ga duk wanda yake sauƙaƙawa ta mace wannan addu'a da manzon sallallahu yayi ta magana sauƙaƙawa ba ta kawo illa akan maganar riba ko talimka ko kaza dan shi kashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci riba mun ba da misali an ya tura su mai dabba ta layya da dinare guda wanda ya akan ya sayo dabba biyu a hanya sai da dinari dabba guda dinari guda kuma ya kame guda kishi annabi mai addu'a ta Allah ya albarka cikin kasuwancinka kenan abin da yake akwai magana gallazawa dan kai ka mallaki abu ka ba mutane wahala ka tsaya ka tsananta kuɗi farashi amma halin kasuwa kan tashi ka sai kaya yanzu ya hau yayi daraja ka sai kaya kuma ya wai faɗi in wannan masala ce ta yau dole sa abin sai da sarwa akwai wannan to shi muka baku misali zai yi misali yanzu ka sayi kaya irin masu sayan kayu a nan da misali kamar gidan ka gida ko gida ko hili nan da shekaru 30 baya ko 40 baya akwai wuraren da aka sai da jika uku uku wani lokaci shiga gamun jika uku a ce ku zo ku ce musu me zami da shi wannan wurin daji mai zami da shi yanzu wannan wurin miliyan hamsin ba a sai da shi miliyan hamsin ba mai sira mana hilin da aka saya a jika uku kaga anan ba ka kawo mutum ba wannan maganar riba a da'afa mu da'afa ka ce ya ci riba a wannan riba ce halin canjin zamani ya kawo kuma da karanci labarin abdullahi bin haram ne wajen biyan bashin shi wanda abin da ya gabata na cikin sabai wanda duke shi da aka sai da limka riba aka samu aka biya bashin shi ko a takaice dai riba ba ta da iyaka illa ana son kudin sauki kai kaka gallaza kenan muna maganar nan riba ita kuma riba ko tamma ce riba ce ita ba dai ba ko tamma ce a miliyan aka yi tamma su ba kenan bambancin kenan ita ce ake magana kanta tukinan Allah subhanahu wata'ala ya mana kashe akan rishin cin riba ya ce amma in kuntum mu'minin in dai har kuna da imani kakkuci wannan ƙari akan ma'ana akan kudinku ya ce fa'in lam tafa'alu fa'adhanu bi harbi min Allah wa rasuli in kuma kashe hani da aka muku ku hasa mu'amala da riba in ba ku hasa ba to ku sani kun ga hoto na hoto sanarwa daga Allah subhanahu wataala da manzon shi ko yin hoto na hoto da yaki kamar kuna yaki ne da Allah da manzon shi yace wa in tubtum idan kuka tuba daga kira da aka muku falakum ru'usu amwalikum za ku rike uwar kudinku ba ce ba duk gaba ɗaya misali mutum ya bada dukiya ya ba da bashi ya ba da bashi da riba yanzu ya tuba to wannan kudin da ya ba mutane na kudi da ruwa yanzu ba a ce kudin duka haramun ne bari a ya ba shi uwar kudin ‘yan kan ne ribar ce za a bari ba zai amsa ba na ana maganar bayan tuba ko kayan sabkar ayan ne ake magana a jumurce akwai mas'alar da mutum ya san sare kaza haramu ne lalle an ce tuba barin abin da aka hana ka mutumin da ya san sare riba haramu ce ya je ya tara ya tara ya san sare haramu ce to nan idan ya tuba tubar shi wannan abin da ya samu na ƙari na kuɗi da ruwa lazim ya maida shi ya hudda shi ya meka masu su an akwai an babu su sai dai yadda za a yi rabu da su ta hanya mai sauki ta aiki na agaji na mai dai ta wani hanya karabu da su amma baka rike su ba in dai bayan tuba amma wanda ke cewa bai san ba ma haramcin daga baya haramci ya zo mishi to shi wannan ba magana ya hudu wasu daban daga can ibada to amma kowanne a cikinsu in yau ka tuba ka ba da bashi da ruwa ka ba da bashi da ruwa yanzu ka tuba wannan wanda baka amso ba baka amso ba karin he ka amso uwar kudin jika 110 120 ka bada kai jika 100 ka bada baka jika 20 he ka amso jika 100 jika 20 ke ka barwa na amsa shine ma'ana idan kun tuba falakum ru'usu amwalikum uwar kudi naku ne ba a ce ba a amshe la tazlimuna wala tuzlamun ku ka ku zalunci mutane da amsa ƙari akan abin da kuka ba su su kuma kasu zalunce ku da hana kuwa kudinku Allah ji hankalin kowa wannan shine mas'alar da malamin su duk aka zo magana riba ai magana kurin shi mai badawar akwai mas'alar ni na je na amshi kuɗi da ruwan yanzu na tuba ko kai ka tuba yanzu abin da Allah ya magana ni da ka ba jika 100 a jika 120 abinda yake kaina yake kanmu wannan jika 20 ka bar min ita mai da maka uwar kudinka ni ba ce ba rabu da na gaba daya rabu aka yi magana ƙarin wannan kullum magani ƙarin wannan shi ake magana kan shi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka da wani aya akwai mu'amala da aka yi tsakanin sahabbai abin da kuma manzala ya yi waɗanda suka ba da kuɗi da ruwa su ya yi maganar kasa amshi ƙarin bayan maganar wanda aka ba su nasu su bari nasu gaba ɗaya kuma an san sai kuɗi a hannun mutum zai juya ya kai da kawo a yi manzala yake magana uwar kuɗin annabi ce a barta shi ma kuma ce a bar wa wanda aka ba a bar mashi uwar kuɗin ka ba shi jika 120 a mashi jika ka bar mai jika 20 kin sai Allah ke magana da ku biyu kai da ka bada kuɗi da ruwan kakka zalunci wani ka amshi kudin ruwan shi kuma da aka ba kai zalunce ka da rike ma kuwa kudinka shi ne la ta zalimuna wala tu zalimun wanda da wadda tafsirin gabata zai gama wannan bayanin irin sai bin kasiri sai mamu shokani daga bayani da kan wannan aya insha Allah sai kuma bayan wannan ya ce wa ƙara ta'ala allazina ya'kuluna riba la yaqumun illa kamar hukumar da ita kawato shi terminal mas zuwa ƙarshen aya cewa waɗanda suke cin riba alazina ya kuluna riba waɗanda suke cin dukiya ta kuɗi da ruwa la ya kumun mana gobe kiyama a hilin kiyama za mu wata jaraba wata uba ta ba sa iya tashi tsaye su ta hiya sak illa kamar hukumar da ita kawato shi terminal mas sai kamar wanda mai bugon aljani wanda yake haɗuwa mutum misali mai borin jaki iya haduwa ya tashi haka za su hilin kiyama iya cikin nau'in azaba masu cikuri da ruwa za su ka haduwa suna tashi a hilin kiyama kamar mai bugun aljanni bayan wannan ya ce wa kala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbin sadaqat yamhaqullahu riba Allah yana tawaye albarka ta riba wa yurbin sadaqat kuma yana sa albarka ga dukiya wadda aka yi sadaka kenan riba Allah na tawaye albarkarta kaka ce kai dabara ka amci karin kudin mutane Allah iya tawaye albarka sai hadisi kan wannan da mas'alar dan sai kama kenan irin tsoratarwa da aka yi akan dukiya ta riba to kan ya kama ka sauran abin da ke ciki يجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل ربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات wannan ruwaya imam bukhari muslim haka abu dawud haka imam nasa'i duk sun zo da ruwayar abu hurairah ke ba labari da ke ba labari radiyallahu anhu iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtanibu sab'al mubiqat ku nisanci ababe masu hallakarwa guda bakwai kun suke dirmiyar da mutum a gidan wuta haka kuna ce musu abu guda bakwai masu hallakarwa qalu sai sabai suka ce ma hunna ya rasulullah wani abu ne guda bakwai wanda yake dirmiyar da mutum a gidan wuta mai halakar da mutum sai yake jero musu cewa a shirku billah gama Allah da wani hada Allah da abin da yake da haƙƙin Allah ne to ka ama kowa ya Allah ba a kiran kowa ba a dogara da kowa ba a rantsuwa da kowa komi halitta haramta da wani haƙƙin Allah ne kaka ɗauki wannan haƙƙin na Allah ka ba wani kaka rantsa da kowa sai Allah din dai aka ce tarayya kaka yi hada Allah da komai shine kenan hada asusiyan Allah da wani ka kawo abin da ke ba Allah ka ba wani mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa cikin hadisi kudusi Allah mai girma da bawa yana cewa ana agana shirka ana shirka fa man amila amalan ashraka fi ma'i ghairi tarakatuhu wa shirka Allah subhanahu wata'ala ke cewa ni ne ne kowa wadatuwa ba na bukatar tarayya duk wanda ya wani aiki a wannan aikin da kai sai ka hada wani da ni a cikin shi gaba ɗaya Allah bai so bai tarayya shi ta can kai da shi kai da wanda kawa Allah bai tarayya da kowa shi ya karin tarayya Allah duk abin da ake na Allah ne ce sai ka sa wani a ciki to Allah ya huta ka je can wanda kai ka gama Allah da shi can kai da shi shi ne haɗarin shirka ya ce wa sihir sihir shi na anan malama suna ce ya shirka su ce mata sihiri tsayi sihir shi ne tsayi tsayi an san maji dabo-dabo ka yi yanzu ka yi ka ta tabara mutum ya haka ya ga wani kwai haka kurin ya haka yanzu ya kasa ta koma su ka dana sihiri ne shi ne wani kwanan wani batacce wadda sunan malami ne ake ta ga yada asab wai abun abun mu'jiza ne wai sama Allah azam wai ya ya saman haka ahili haka ya tsaya ya sanda shi a sararin subhana ba wani abu da ya hauka shi wai sama Allah azam ne wannan an yada cikin abin whatsapp abubuwa da na na media in wannan wanda san addini ya san shirme ne wannan misali imamu shafi rahimahullah iya cewa idan ka ga mutum na tahiya a saman iska ba ya kara ba a saman iska ko ya shu ba komai ce kamar tsuntsu ce ba ruwan ka da shi ka diba me aikin shi kakka diba tashin shi a cikin iska me aikin shi tashi a iska shirme ne akwai na gwanin sahabi cikin sahabbai irin wani daba daba a gaban shi ya zo ya shiga cikin jaki ya ga hoto daga bakin shi shi da mashi ya kashe shi mushirki ne kashe shi kurin kashe shi kurin kashe shi kurin a cire wuyan kurin kafirci ne kashe hukumcin kisa mishi kenan ba na bane ba mai jin wanda ya ga abin sai ka iya kiran wasu sunaye wannan bai alaka da sunan Allah kalamomi ne irin na yan sihiri na canda kalamomi ne yake ma an kace abin ya ce wasu ismin la'azam ne a kalamomi ne yake na kiran wani Allah ba Allah ce ko daya iyaye tauziye waye tauziye muna so mamaki suke ba wani mamakin komai shirka mace take ne koron tsayi matsahi ne tsayi ne shi shirka da tsayi ne akwai wasu abu na alaka da aljanna ciki kenan kaka wannan kai birji kai ci ayi a wurin da yake ko da yake da yake kanta rika ce mai kyau haka shi ya saman saran su bana a ko iska ya wata hiya tsuntsu iya na auren shi bai canza komai kuma daga jin kalmomin da ka gane shi daga jin kalmomin da yake za gane cewa an daba daba ne kunun shi aka maji ya ce kenan wannan shi ne maganar sihiri abu na biyu sai waƙatar nafsa da tara wanda alabai ƙatar nafsa da tara wanda alabai kisan kai waƙatar nafsa da ta hana wanda alabai da kisan kai ka kashe mutum haka kurin babu dalili na shari'a daga tuhuma ko kiyayya wani abu daban na adawa kurin ya saka kurin ka kashe shi in wa ko da suna addini haka kurin baka haka hedi dalili da shari'a da komi haka kurin kashe mutum ba haƙƙi na shari'a haɗari iya cikin kabira daga cikin kabayirai wanda kuma Allah bai sakaki ana Allah iya tsanantawa akan maganar zub da jini na musulmi ba kan haƙƙi ba sace mana ba haƙƙi ba kenan mai haƙƙi kenan musulmi ne ya ridda kuma ka tabbatar da ridda ce da dalilai na shari'a da shurut da mawani wanda suke sa cewa lalle wannan mutumin ya kafurta kuma ba haka ba kurin kazu kan titi yake kawo shari'a ba kurin gaje kafin kumci a kashe ne haka ya kasa da duniya ba ta zama daidai ba kowa ana diba a za a zamna da bayani da komi ɗauki na yadda dalilai ko zinace ya yi iya da armi ko ya kashe rai shi ma an tabbatar da shaida ya kashe ne ba tuma kaɗai ba wadda su sirri kina da shi na ta kenan kashe rai wanda Allah ya haramta sai illa bil haq kenan ha akan gaskiya shine akan shari'a da muka yi magana ya yi kasa mutum ne ko ya yi zina ko ya rida da cin dalili suke sa da a kashe mutum kenan wannan kisan kai ba dalili iya cikin kabira guda bakwai wadda suke durme da mutum a gidan wuta wa da riba wanda muke ciki da cin riba kuɗi da ruwa ƙari akan bashi asalinta kenan wa akalu malil yatim haka cin dukiyar maraya ita ma kabira ce daga cikin kabirai wanda take dirmiyar da mutum a gidan wuta har Allah subhanahu wata'ala ke siffanta dukiyar maraya da wuta innal ladhina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara yace wasalsalanu sa'ira wa'inda suke cin dukiyar maraya akan zalunci Allah ce kaman suna cin wuta ne a nan duniya kana sa wuta da bakinka na cin wuta da bakinka da hannunka a bakinka kuma ya ce a kare gobe kiyama za su shiga wuta ta sa'ira wuta ta kona su sai wata walli yau mazhaf juyawa ana karawa tsakanin musulmi da kahurai kuma ba a cikin don allah ya sharaɗi na maganar limki biyu in suka kai limki biyu to wannan shi ne ake magana ba kai layi amma don sun kai limkinku wannan ba lahi ba ne ba kuna iya da sun kai ma'aikacewa sun kai ma'aikacewa sun suka kai ma'aikacewa biyunku ba suka wuce biyunku kenan wannan abu ya ƙasinku ne amma haka kurin dan tsoro ana fafatawa ba kawai sharaɗin ba sai kai dan tsoron mutuwa tsoron akwai ka tsere ba gudu ba na dabara yaƙi akwai gudu na dabara yaƙi ka gudu ka game da jama'a ka ko ka gudu ka musu an wata wata kwantan auna ka musu wata illa na ba lahi bane amma gudu na tserewa cikin jama'a kai ka tsere ka sheka da gudu to wannan iya daga cikin kabira وكتب المسنات الغافلات المؤمنات كما دين قذفي كتب المسنات المسنات معنا ين تهمه جيوا نزنا غا ماتا الغافلات المؤمنات ما ماتا da bata san ba bata da alaka da fasikanci ko bajirci bata alaka da shi sai ka tume ta na shi malamai ke cewa kenan akwai bambancin wanda misali ya tuhumi karuwa wanda ga ta nan gidanta ko baka gaba ta yi amma ta kama gidan karuwanci kawanan ba magana gafilat ga tutatta na kai ana magana magana kenan wadda take ba ta kame kan haka kurin ka tuhume ta ba a cikin kotu shi na ke magana kasafi ba wannan su ne kabira guda bakwai wanda suke dirme da mutum a gidan wuta to yanzu wannan a cikin bakwai dai an bato akwai magana ta riba shi sa ka hadisi dogon duka wani bayanan gaba daya sai hadisi na gaba da shi imam muslim ya roto haka ibn majah wa an jabir qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai wa qala hum sawa jabir ibn abdullah ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cin riba wanda da wakilin shi yaron shi wanda ma'ana shi ma za a bashi ta wani hanyar dalilin baranci zai cita wa katibahu da kwantabil mai rubutawa ka za ka amshi ka ɗari za ka ɗari da goma wa shahidai da masu da mun shaida da mu aka yi shaidu da ake nan guda biyu wa kala na bace hun sawa duka ɗaya suke dun mana dun lanta ɗaya ta shahe su wanda wanda aka jiro gaba ɗaya wajen maganar la'anta sai wa an ibn mas'ud qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riba 73 baba aysaruha mithlu an yankih rujul umma subhanallah ablaban mas'ud ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce riba kofa daban-daban ta matakin laihinta kowa saba'in da uku ce ƙaramar kowa ta riba kamar misali mutum ya arma'uwar shi subhanallah a ga wannan ruwa ta abu yabo ne wannan ruwa ta ibn maja haka imam hakim wa an abdullahi bin hanzala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniya shi wannan ruwaya ibn majah haka hakim ya zo da ruwaya ya ce abdullahi bin hannu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dirhami daya kaga isa ba kawai kan ce dirhami daya wanda ya kula rajul wai ala mutum ya sani sare wannan dirhamin raba ne sai ya ci to tsanan lahin shi ya yi tsanani akan 36 wa 30 zaniya ya yi zina 36 دون حدر ربكنا وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة فيما ابن ما جاء عبد الله بن حنظل عبد الله بن مسعود كيتشوا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما أحد أكثر من الربا باب وند زي يوي تشن ربا أمسك كدي دروا قاري ka bar ɗari a baka goma a ƙara ma goma sai ƙarshen al'amarinka ya ka talauci ya ƙare eh a ƙasamun yanzu mun ji nau'inta sai ita riba kala nauci war riba qisman riba kashi bici riban nasiya wa ribar fadal kala biyu ce nau'in riba fa amma riban nasi'a فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الداعي من المدين نزير التعجيل إتربى النسيئة إتشي شيني قاري almasharuda wanda aka sa sharaɗi lokacin baka abin wanda shi mai biyan mai ɗaukan kudin zai ɗauki alkawali ga wanda ya ba shi kudin dalilin an ja lokaci zai ba da dalilin daga lokaci dalilin daga lokaci misali su ya ce wa hada na'u haramun bilkita ba suna wa jima'ar umma wannan nau'i na riba haramu ne da ƙur'ani da sunna da jima'in al'umma ba ba khilafa kan shi menene ita wannan riba ita ce asalin riba wadda qur'ani ya samu ana yin ta da ba haka take da su da ba su riba irin wanta mu ta da farko ma zan baka jika goma ka kawo min sha da su bisa haka duk da abin su bisa haka su ajaliya zan baka jika goma a jika goma nan da wata guda ko sati guda su za su suke in sati na zo to kudi na a babu samu ba a to ɗayan biyu ko ka biya yanzu take ko ka ƙara lokaci a kan jika kaza da kaza in ba ka kuwa abinci ba to a nan kenan dalilin jinkirin biyan bashi wani ita ce musulunci ya samu da harko daga baya waccan ta wuto sama ka sana'a wasu masu kaka inkarin wacce ribar fadal ta kai tsaye ka bana goma ta biyar daga baya suka hasu sabi suka komo daga baya da magana haramta ta wannan ita ce aka sani in lokacin biya ya yi baka biya ba ya amma ƙari dalilin ka yi jinkirin biya ta ce rabon nasi'a wannan shi za ka ce maka wannan ijima'i ne da ƙur'ani da sunna don kowa san ta mata aka samu wa amma ribar fadal amma ribar fadal wanda farko ma za ka ban jika ɗari in kawo da goma tun farkon cinikin tun farkon kullawan ta ce ribar fadal ta ƙari kai tsaye fahuwa bayan nukud bin nukud shi ne sai da kuɗi da kuɗi awon ta'am bin ta'am ma'a ziyada ko kuwa abinci da abinci tare da ƙari wa huwa muharramun bi sunnati wal ijma' haka misali mai ba mun ci anan can nan bai ka ba bil kitabi wa sunnati wal ijma' din ba ya kawo muharramun bi sunnati wal ijma' bai ka kitabu ba kenan ƙur'ani waccan ce ya magana kanta ta duban nasiya amma sunna ta tabbatar da wannan ita ma nau'in ta wannan kyan li'annahu dari'atun ila riban nisa domin shi ma wannan kin dai za ta kai waccan dan amma ƙari dalilin baka baki ta ma za ta kai ga waccan ribar ta wadda aka shirya dalilin jinkirin biya sai yanzu magana da zai yi al-asnafu allati yahrumu fiha riba ababen da a cikinsu ake yin riba a ciki ake domin masalar riba a kusa awa da manzala ya ambata salasalama da kaza da kaza da kaza ya keɓance su da suna shi ne zai maka maganar ga wanda nassi ya zo saura kuma hidai kiyasi kamar da muka magana akan baban zakka annabi sallallahu alaihi ya ambaci alkama sha'ir zabib inabi ko amma wannan sauran abu sai suka tsaya kamar shi milita da muka bayani ya tsaya akan wanda nasu ya kakan su ko mahiyan malamai jamhur suka taya kan cewa kiyasi ga kowanne in alkama ce din hatsi iya shekara ana cin shi tun da abinci ne haka alkama haka dawa haka shigo shinkawa ta wannan kiyasi da nasin da aka yi cikin magabata wani suka tsaya akan wanda nasi ya zo kadai annabi sallallahu alaihi ya san da dukkan wani abu da kuka ambata ya san da kayan shibka iri-iri amma sai ya san ma'aza kakku amshi zakka he daga wannan abin guda hudu da ya ke su yama shi kawo kenan shi ya ce ce maka an yi ijma'i akan wannan hudun kuma saura kiyasi ne kuma a bambanta sai abinci mai shekara a hamiya har rogo nan kuma aka samu matsala ta rabuwa kowa ra'ayi daban-daban kan mazhaba sai da kace kan mazhaba ka ka san amma dai ijma'i wannan hudun su ne nasu yazo karar ya ambace su saura wanda ba su ba kiyasi ne ake akan saura ba nasu bane ba zahiri sai aka samu manyan manyan malamai gabata talibani a cikin su imamu shaukani yana cikin masu ganin cewa he wanda nasi ya kawo kadai
saura musulmi yawa yawancin jamhur suka tsaya kan cewa duk abu mai alaka da su to matsalai wajen jamhurikin kowa akwai wanda nan ya yarda da wannan wannan bai amince ba da wannan aka samu bambanci mutum ya dace da irin mazhabar da mutum yake ciki garin su da irin kayan gonar shi zai kiyasi da mazhabar da aka yi amma da gaskiya magana wannan shine nasu ya ambata aka to su ma anan maganar riba ita ma ya zo da ya ambace wasu ababe ya ce la ya jari riba illa fil asnafi sita almansusa alaiha fi hadal hadis babu riba sai a cikin waɗannan dangogi guda shidda wanda nassin hadisi ya zo da su ga su ruwa da imam muslim ya roto ta tabbata dai abinda yake nasin hadisin an ubarata bin samit qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الذهب بالذهب والفدة بالفدة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأثناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وبعد بن سامة كيتشوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي الذهب بذهب زيناريا دا زيناريا والفدة بالفدة أزرها دا أزرها دانك إن نوع قداني زيناريا دا زيناريا azurwa da azurwa ita azurwa a iri iri jago to inda zinariya ce sunanta zinariya haka azurwa an mata iri umar din kalite ne sunanta azurwa wal burru bil burru al burru al mana al hinta alkama da dukkan nau'in alkama sha'ir duk mai sunan sha'ir sha'ir da sha'ir wa tamar bil tamar haka dabino da kone da digila da tarzan da wata nasa duka dabino da bisun dabino wal milh bil milh da gishiri da dan ina dan ina gishiri da gishiri gurin duk waɗannan da aka ji na guda shidda misalin bi misal ba ta da wannan gishirin ghana ne wannan gishirin nigeria ne wannan gishirin china ne gishiri gishiri ne zakka da zakka kuma hannu da hannu shari'a abu da ba cewa ba ra'ayi ba a wannan zamani akwai abin da ya gishiri zama kuɗi amma annabi ya amince gishiri ya kamar me yasa gishiri ma duk gasu miya gasu kaza gasu gasu jauhar gasu lu'ulu gasu zafar jafar gasu iri masu tsada sun ma sun jira tsada amma su ba magana kansu ba ba ruba kansu ba wannan duka wani ayyar malamin sun tabbatar da kana ba ruba kan kan lu'ulu haka marjan ba ba ruba kansu babu zakka kansu idan an san kudi amma haka a mutu wa'annan kurin cewa zinare da zinare azurwa da azurwa alkama da alkama sha'ir da sha'ir dabino da dabino gishiri da gishiri daidai da daidai eh sami sami kuma yadda kuma hannu da hannu ba a bashi gaban dinare wannan nawa in baka dinare irin nawa a yi bashi a hannu da hannu kuma daidai da daidai ba a ce da wani ya kalite sai da bino digila da cinasa wannan da kaza jawo wani ajewa da kaza ko ajawa ce sa tsarata sai ka ba in kana so ka ban zakka ɗaya in baka zakka ɗaya kun ba a ce ba zakka ɗaya an jima baka ba shi a ka kudi hannu ka ba nan baka ne kuran shi haka ina aka kace kuran sai ce yi fa'iza talafata hadil asnaf in wa'innan da aka jero zinariya da zinariya azurwa da azurwa alkama da alkama sha'ir da sha'ir da binu da binu gishiri da gishiri ya ce to in dangin ya canza misali azruha da zinariya ko dabino da sha'ir alkama da sha'ir misali aka dan bambanta to a nan ce fabi'u kai fa shaitun a nan waɗannan ababai an mako dama sha'ir zakka ɗaya alkama zakka uku ba lahi aka yi ba amma sharaɗi shi yadin biyadin hannu da hannu ne ba ba shi yanzu ka ba nan baka wannan akan haka wa'annan su ne nassi ya ambata yanzu wa'annan ababai da aka ambata su ne nassi ya ambata akan maganar riba a cikinsu me matsalar mata a yanzu wa'annan shi ake malamai suka ce a nan an yi ijima'i babu saɓani wa'annan su ne riba take cikinsu magana da muke ciki muka satan da ya gabata magana ta kudi na yanzu mai sauko da su a ciki malamai na wannan zamani kahin yanzu an yi wasu kudade kahin magana kudin takarda an yi a tafulus don waye kudi dai daban-daban aka yi ta yi tun a wancan zamani malamai sun samu maganganu kan cewa irin fulus da aka kai kudade da aka kai ba ba sunan kudi ba irin dinar ba dirhami ba suna matsayin dirham ko bisa matsayin dirham ko dinar ko a wancan zamanin mahiyawa sun ta yi suna kambacin dinar da azurwa duk da cewa a lokaci guda akwai masu ganin ce a'a sun ka dalilansu kan cewa ba bisa bisa daya a jumlace dai don zamanin ya huce a yanzu dai abin da jamhurin malamai suka ta yi na kiyasin azurwa da azurwa zinariya da zinariya kan ganin matsayin zinariya da akan saman ba matsayin awo ba matsayin saman akan matsayin kudi da suka ɗauka a yanzu kudi da ya ci kambacinsu zai zama matsayinsu don akwai sun ta akan cewa dalilin wazan ne dalilin awo ne a ce dalilin awo ne ai sefa ba auna ta ana aiki da valar kuma aka ce sefa ko dolar iya matsayin kudi a matsayin zinariya ai zinariya ba gama ta da dolar ko sefa ko naira saboda zinariya zaman kanta take ba mu ta yawa ya kai zinariya ko azurfa amma yi ka mulki dolar miliyan dubu ɗaya rana a yi tekila ce ya zama banza ka mulki takarda ko ba yi ana iya yi an yi sha a wurare da yawa na kuɗi wurin shi zai su malamai suka tsaya suka ɗan tuttuba sai yawa suke ga cewa ba a gama kudin takarda da zinariya man zai mata yi mahiwa abin da kudin wadda musan da magana tai akwai magana tana nan ƙasa wadda ba ta yi yawa ƙasan kawo ne wata wani ya kawo ta ga neman kawo ta shi ka kuma ta yi neman kawo da an sa abin shahara an ce maganar jamhur ta yi kaza amma wanda ya kare saɓanin ko da abin shi an rinjaye shi ka sa akwai magana kuma a cikin magabata akwai masu magana ba zan tawar ba kasan da magana amma mahi yawa yanzu malamai suka tahi akan ba kudin takarda da kiyasin wannan da kiyasin dokan saifa da naira da dolar a matsayin kudi kan wannan kiyasi suka ba kudin takarda matsayin azurwa da zinariya akwai arba a ciki kai wannan shine jigon magana wadda a yau take tahiya ta mahi yawan malamai don na an zama na rabita na magana na majalisar fikihi na magana malaman saudi aka tare tsakiyar ulama duka dai haka suka tahi ta wannan mawa masu abin kiyasi da suka yi akan wannan duk da an samu sun ga cewa a'a akwai matsala kan abin amma mahi yawa akan haka suke na cewa sai fa da naira da dolar kudin takarda iya matsayin kudin azurfa da zinariya amma wani suke magana aka ce aka ce valar ne a can dama akwai lu'ulu'u akwai nau'in jauhar wannan kowa sun babu riba a cikin ba a ce ka bar lulu kaza alhali ya yi waɗannan falar amma an ce shi babu riba a cikin shi dan shi ya matsayin wani abu malaka ba kudi yake bai matsayin kudi ya matsayin dukiya da zai zaman kanta a wasu wurare shi ba falar gare shi inda ake ta ana mai kudi irin a bursa sauransu wannan dai yanzu mu tsaya kan wannan da muna kan tawlita alwajiz akan wannan ya gaya maka yanzu waɗannan abin guda shidda su ne nasi ya zo a kansu amma kuma bayan da na muku cewa a kansa ake kiyasin sauran ababe magana yanzu hatsi da dawa ya ce dalilin tun dalilin alƙutu ne dalilin abinci ne ya ce hatsi ma baka ban baka tiya biyu ya tiya da tiya da zango da shibira da waye da shibira ce ba cewa kamar shibira tiya daya tiya biyu an baka hatsi tiya daya tun da hatsi ne babu baiwa daidai a daidai daidai kuma kai tsaye in dai ba bashi bane ba in dai za a samu bambanci in dai hannu da hannu ne akwai bambancin bashi da ciniki na baka hatsi tiya goma kamar tiya goma amma muna magana ciniki ne kenan hatsi tiya ɗaya da tiya biyu dawa tiya ɗaya da tiya biyu akan wannan kenan in dai ciniki ne ba a yi bashi yanda ka ba haka zan baka in dai an dai bana ne he dan ko zama to riba ce kenan mun ɗauki suma da hatsin da dawa da wani ababen su wake su shinkawa su ma kiyasi ne akan wa'annan da manzo Allah ya ambata annabi ya kibance sunar su to malamai wa'annan ai ijma'i kansu to kan yanzu hatsi iya ciki akwai masu ganin cewa banda hatsi ma hasar dawa hasar rogo wani ci banda rogo banda kayan legume wani ci hakka ta mangoro dan saboda mesa saboda kiyasi ne ba zaɗin nasi bane ba sai zaka samu sabani mazhaba zuwa mazhaba kan abin da yake da raba a ciki akwai masu dukkan kayan gona akwai akwai raba amma akan wannan mafi yawa muke game kan mafi malikiya ma tunda ya aka yi magana kan alkutu ne ke da abin da ke matsayin abinci dawa hatsi kaza ya kai mana kiyasi da shi'ir da albur amma da zuwa innan da muke karantawa su ne nasi ya ambata sauran ba su ba ina an sa alayan riba an yi kiyasin waɗannan ne a kansu Allah wa Allah ya ce faɗi da bi a jinsin min hali sita bi jinsihi ka zahabin bi zahab aw tamarin bi tamar harumar tafadul wa harumar nisa an nasa ya ce idan aka sai da wani jinsi daga waɗannan guda jinsi guda shidda akwai jinsi akwai sinf aka ce jinsi hatsi dawa sha'ir dabino jinsi ne mai zaman kanshi aka ci asanaf sinf a cikin hatsi akwai zango akwai kwana ne akwai shibra akwai wane ne dabino akwai dukila akwai tarkal akwai tunasar akwai waye shi ya ce sinf to a nan muna magana jinsi kenan idan za a sai da wani jinsi daga cikin wannan jinsin guda shidda da irin jinsin shi ya ka misali zinariya da zinariya a tamarin bi tamarin dabino da dabino ko in dabino ne me matsala a ka samu wannan shine dole mun kuma daga baya za mu gyara kan maganar nisabi saboda su masu nisabi asali ashe daga cewa wani jizuyi kara vantakata kara jizuyi kara kan sassa kara vantan vantan kara ashe asali su ilimin zamani ya kawo wannan zahabar khalis bantakata kara ita ce gangare zinariya saura wani dizit wani vantan vande kaza saz ashe wai dalilin karin wani abu na kare da ake mata don ta kwari cikin minutul fiki wannan wanda cikin minutul sun kawo masu alata shi kenan muku su muka yi kiyasi dizit kara tun da kaza kaza ne ashe asalin gangare zinariya an su aibar zinariya bantakata kara shi da kuke ga misali ake ce zinariyar nijar aka saudiya ta yi tsada sautar nijar gangariya ce ba ta da aiki sai a can ka saudiya ko duk kayan larabawa take sayo da gaugawa take da valar saboda gangariya ce ba ƙari a cikinta amma ta saman kasuwa an mata melange an mata melange melange ce da an mata haɗi da wani abu shi za ka kuma shiga sun ci ana gaggawa karɓar da gaggawa na saya a shi zira ta ce gangariya zinariya kenan kaga lazim a zamana a binciki masu aikin zinariya kudin bantakat kara na hakika da shi kamata ake yasin maganar zakka maganar kaza akan insha Allah yace fa idza bi a jinsu min hadhihi sita bi jinsi in za sai da wannan jinsi wannan guda shidda daga cikin da jinsi dan wanshi kamar misali zinariya da zinariya da binu da binu harumat tafadul an hana ƙari wani wani wa haruman nasa kuma ba a jinkiri ko ba ƙari ba ce ba ni dinari ɗayan baka ɗaya amma he na je na dawo a ba na hannu da hannu ba ƙari ba a jinkiri na biya wala budda min mumathalati fil wazani aw fil kayl dole a zama daidai a awo ne ne wuni ko na na zakka ne ka a samu ɗaya ɗaya ko da dabinanka mai kyau ne mai daraja na bada daraja in kana bukata mu sauya daidai zakka da zakka kuma hannu da hannu sun da dabino ne kan wannan kenan shi na kita misali akan ɗaukan nassin in ba sai ba kaman kayan gona sai kaman sai sai misali mangoro wani gwaiba wani wani wani wani gurji da sauransu kaga so ne ba wani magana cin su tunda bisu cikin wanda aka masa akan zaman kut muna magana abin da ya rinjaye anan eh bagaddin nazar an jaudati warrada magana kenan ba a kulawa da kalitan shi shine jauda kalitan kyan kimar kyan abun ko ko rada ko ko a ce na na banza ne lalatacce ne ba kula in dai dabino dabino ne ko ko mun kimar dabino tsada shi a zama zama sai ko a Saudiya an ce aka ci alaji al'ajiwa tana da kima tsada da ita to ko ita ba a kula a wannan nami kaliti ne dole ka ban da yawa na kamar kyau ne a ba kula in dai dabino kun dabino kun daidai zai wala budda min taqabud fil madrasa dole babu kari kuma ba a rabuwa sai kowa ya ba dan washi na shi wannan muna magana cilki ba ba shi ba ba shi kana ya bani wannan kudi an biya ka hankali ka baya ana abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bi-dhahab illa mithlan bi mithl ولا تشفوا بعدها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعدها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجس wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo haka imamun nasa'i tirmizi da sunan da ruwaya abu da lakuta ke bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi'u dhahaba bi dhahab kakku sai da zinariya da zinariya illa misalan bi misal sai hannu da hannu sai daidai sai daidai da daidai e ɗaya da ɗaya biyu da biyu uku da uku wala tu shifu ba a ta'ala ba kakku hihi ta wata akan wata wala ta bi luwari ƙabil wari kakku hihi kakku sai da azurwa da azurwa shine fidda illa misal bis ita ma sai daidai da daidai dirhami da dirhami da biyu biyu ita ma wala tu shifu ba a ta'ala ba kakku hihi ta wata akan wata wala ta bi minha qalman binajiz kakku sai da wata wanda bai nan bashi da kudi hannu gaba yanzu goma zan kama goma an jima a ba a yi wanda bai nan da wanda yake nan shirata biyu ga'ibar wanda bai nan binajin da hannu ba a yi he daidai da daidai hannu da hannu waɗannan abin da aka ambata haka suke wata ruwaya bayan wannan ya kawo ta ruwaya ita ma da bukhari ya kawo musulmi ya kawo tun saka da sai ya kawo ruwaya haka abu dawud يجي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء umar bin khattab ke ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azhab zahab zinariya da zinariya suna matsayin riba illa ha'an wa sai hannu da hannu ba ni in baka gana gana gana gana ganawa shin hawa haka wal burru bil burru haka alkama da alkama shi ma riba ne in sai in hawa he gana ganawa ka ba nan baka haka shi ma sha'ir da sha'ir shi ma riba ne sai ha'anwa sai hannu da hannu haka tamar bi tamar riba shi ma sai ha'anwa he wannan hannu da hannu wa'annan kaga duka nasi ya zo akan wa'annan ba a yi mun ce muka kenan sauran ababe kenan mu anan dai mu ana da ana wuwa anan babu su kenan mu ana ana kiyasin misali da naira da sefa da sefa da dolar shi ake magana da sefa da sefa sun zama kenan da hatsi da hatsi hatsi da dawa shi ake magana kan wani abu a aka musu duk kiyasi ne hagguce sata duk kiyasi ne sun riɗi masa shi duk kiyasi ne yadda kawa guje ya kawa ya kaza ka musu duk kiyasan karkashin wannan nigeria ta kace duk da wani akwai nan akwai muhimmanci daga wani zuwa wani wuri ya ce wa ana abi sa'id qala kunna narzuqu tamarin tamar da jama'i ala adar sallallahu alaihi wasallam wa khilat ibn tamar fa kunna nabiyyu sa'aini bi sa'a فبول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا ساعي تمر بساع ولا ساعي هندة بساع ولا درهم بدرهمين أبو سعيد الخدري كي يتشوى كنا نرزق التمر الجمع الأهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو خلط ابن التمر يتشي منا كنا سام دبينو garwaye kenan daga digila daga auri guda gashi na auri guda tun da wannan kamar shahararci ta kwaga bai kalite to sai fakunan na biyu sa'ani bisa ya muke sai da namu ya mu ba da sa'i biyu a bamuntan gangariya sa'i guda labari sama annabi sama labari na muna haka yace la sa'i tamar bi sa'i ka ai ba magana sa'i biyu na dabino da sa'i guda na dabino ba ai ba wala sa'i hinda bi sa'in haka bi bai wa ai sa'i biyu na alkama da wata sa'i guda nata nau'in ta haka ba ai dirhami dirhami biyu ya nasu ita mana bukhari ka ta muslim ka ta sauran wurare sai ya ce waɗe zabi a jinsu min hadin sita bigar jinsi ka zahabin bifida a burin bishayir jazar tafadul bishat an yi kunin takabar fitar majalis ya ce idan aka sai da wannan jinsin daga cikin wannan guda shidda da wani jinsi ba nashi ba misali azurwa da zinariya ko burin bishayir alkama da sha'ir jazar tafadul ya halitta ɗaya ɗaya zakka ɗaya da zakka biyu misali ke da ramci a nan yanzu hatsi zakka ɗaya da dawa zakka biyu wake zakka ɗaya da hatsi zakka biyu misali wannan amma ce da sharaɗin an yi kun taƙabul fil majalis amma ya zama to ba ba shi bane ba kai tsaye za ka ban hatsin in baka dawa baka ce zaka ban hatsi zakka biyu na samu zan baka dawa zakka uku ba a yi idan bashi na kwaron idan maka ce bashi na ba ciniki bane ba kana ibana gaba gaba mai roma kanka in dai kasuwa ce babu yace ya wannan magana ta haka hana haka kin li qawli sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ubatul asabiq hadisi ubatul asabiq da ya gabata na wayannan abin da aka jero zinariya da zinariya azurwa da azurwa alkama da alkama dukkan da yace sai daidai da daidai hannu da hannu ko baya gabata shin hadisin ubara a sabiq wanda ya wuce baya ya ce fa'iza talafat hadil asnaf in wa'innan sun suka sauya kenan alkama da sha'ir a nan ya kasin a kan jins kenan idan alkama ce misali da da sha'ir misali da binu da sha'ir ba iri ɗaya ba ne ba fa biyu kaifa shi'itum ku sai da yadda kuka so ba ƙayyadewa amma sharaɗi idan kana yadan biyadin ɗan hannu da hannu ne haka wani ƙauni sallallahu alaihi wasallam aidan fi hadisa ubarata ibn abi dawud wa gairi hadisa wannan hadisa mun gabata na ubarata bin samit nan mun kawo ruwaya da musulmi rutu to akwai lafazi na abu dawud wannan ruwa wannan sabon shine jiran sabon cewa a can yayi magana cewa ba bayan ubarata bin samit da ubada da wani mara cikin sabon sabon ruwa kayan tanya ba hanya guda ba bayan shi wannan sabon akwai sabon su karu maganar cewa la ba asa bi bai zahab bil fidda wal fiddat akatharu ma babu laihi a sai da zinare da azurwa ko azurwa da zinare da mahi yawa a ƙara kenan a ƙara yadda amma yadda zaman hannu da hannu ana ba wa amma na sai a tafala amma ƙari bashi azurwa da zinariya mutum misali an zai sai fada dolar kuma a yi ciniki na ciniki ne ba shi a gaba ba a yi ba ya ce domin shi ba shi ne ba a yi wala ba ta bai alburu bi sha'ir bai halitta a sai da alkama da sha'ir sha'ir da alkama a kasaro ma a kuma ɗaya ɗayawa irin biyadin a ma'ana hannu da hannu bai ba halitta ba ɗaya ɗaya wa amma da siya fala amma an kari wala ba su babu laifi a sai da alkama da sha'ir da shayir da su mahi yawa amma zanto hannu da hannu ne amma shi ma amma nasiya amma shi ma zan bashi ne azur alkama da sha'ir sha'ir an yi da ɗaya ɗaya amma hannu da hannu bashi bi halitta hidan aro ne ya ce fa'iza bi a jinsu min hazi sita bi ma yi khalifun fil jins an aka sai da wannan jinsin da muka ambata da wani jinsi da ya saka mishi filjinsu wal illa ya saba mashi a wajen kalashi haka illa me illa me yasa aka haramta misali riba a zinare da azurwa ce dalilin atman don kuɗi ne su kuma alkama sha'ir zabi da so dalilin alƙut don abinci ne nan shi aka ce illa wal jins ya zaman to kenan ba irin ta ɗaya ba kuma illarsu ba ɗaya bace ba yanzu illa kuɗi da abinci ba ɗaya bane shi da iya abin kashewa shi kuma na iya a matsayin abinci to irin irin wannan aka samu bambancin jinsi da illa ka zahabin biburin kaman zinariya da alkama wa fiddatin bi milh ko alkan zi azruwa da gishiri jaza tafadul wa nasi'a anan kuma ya halitta zakka ɗaya na gishiri da kilo ɗaya ko bi kaza na abin da aka yi in bangaren kuɗi me yasa kenan in babu haka ba za ka sai da mun hatsi bashi ba kenan ko dawa bashi tunda an ce sai hannu da hannu to amma nan me yasa aka halitta dan sun bambanta jinsi da illa hatsi da kuɗi sun bambanta shi yasa aka halitta haka sai ke cewa an Aisha radiyallahu anha je ka maka hujjar haka an samu da Aisha Aisha tana cewa tana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudin ila ajal annabi sallallahu alaihi wasallama ya sayi abinci daga wajen wani bayahude bashi ya biya daga baya aka kudi ne kaga kuma amma kuma bashi ya saya farahanahu dir'ahu ya bashi jingina ta naka ta riga shi ta yaki ya bashi jingina riga ta kin dir'a wa qala al-amir sanani fi subul salam واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في الجنس nan me yasa ya kawo magana sana'a ne cewa ittifaki idan ka ɗauki zahirin wancan nasin tunda abu shidda ne aka ce hannu da hannu kaza da aka jiro kaza kaza ko to sai kashi da zan an samu manci an ware in azruha ce da abinci babu laifi don fahimtar nassin ya kawo kana waɗanda dalilan sai suka ba waɗanda hukumcin ya ce taunar samu shi ba ittifaƙi ne na al'umma ya ce alajar ba'in ribawi bi rabiyun sai da halitta sai da abin da yake da raba a cikin shi da ɗan uwan shi mai raba a cikin shi wanda la yushariku fil jins wanda ba irin su ɗaya ba mu'ajjalan wa mutafadalan wanda kuma bashi kuma ɗaya ya hi ɗaya ga ƙari kuma ga bashi ya ce gaba izahab bilhinta walfiddati bishir wa gairihi min maki ya ce misali ya ce misali ya kawo zinariya da alkama azurwa da sha'ir da wani wannan daga cikin abin da yake aunawa ake da kuɗi wannan shi ba lahi ba ne wannan su ne masa'alar da ya ambata domin mai ce a nan ya kawo wannan mas'ala ta ɓangaren kuɗi da kaza da kaza ina gan zai shiga kuma ɓangaren nau'in araya kuma ina ga lokacin namun da nan wa takaice dai wa'innan abin da aka jero a nan su ne aka yi ittifaki ijima'i akan raba a cikinsu sauran wanda ba wannan ba an yi kiyasi a kansu da sefanmu da dolar da naira da riyal da komi an yi kiyasi a kan zinariya da azurba hatsinmu da dawonmu da kazakinmu duka da wannan su ma an yi kiyasinsu da sauran abinci sha'ir a matsayin abinci ne za a je shekara sauransu wani kuma karin haɗa da abin sauran bayani da mu littafi da mu ce a takaice mutum sai kuma kan mazhabar shi ya ga wanne ne ya zai hudu sauran zakka ta sauran ababe wanda ba wa'annan ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته